أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna ashirin ga watan safar hijiranar ne muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da goma sha bakwai ga watan september shekara ta 2022 miladiya mun dawo kan karatunmu na ruhul adab lima hawa min hikamin wa adabin lura da littafin nan na sharhi na lubbul lubbi a baitukan shekin mu shekul islami wa sa'adatul anami alhaji ibrahim iyas radiyallahu anhu muna nan dai a cikin baitin da maulan mushau yake cewa iza talibta matliban adamta adimta fa ghayruhu yadri wa ma daraita shur islam yana ga mana cewa idan ka nemi abun nema ka rasa to Allah tabaaraka wa ta'ala shi ya san cutan wannan abun da kake nema kai baka sani ba to shi malamin da yayi sharhi a mai lubbul lubbi yake gaya mana yadda mutum zai nemi abun nema hanyar nema a ciki ya ce za a fidda maganar addu'a dole mutum zai yi addu'a idan zai nemi abu to a yanayin addu'a ga yadda zai yi a cikin nemansa ta hanyar yin addu'a ɗin to shi ne bayanin da muke ciki za mu ɗora a kan yadda yake cewa waminan nasi man ƙala innahu lugatun annida waminun ƙauluhun da'awatu fulanin aina daituhu wa huwa da'in لكن الأول فيما يبدو لتأملاتي بمواضع التي استخدمت الكلمة فيها أدق وأعم لأن النداء لا يكون إلا برفع الصوت بما له معنى yana bayani akan ma'anar menene addu'a yace wasu a cikin mutane suka ce a luga addu'a shine kira a kira mutum shine an yi addu'a a cikinsu kuma akwai wanda suke cewa da'autu fulanan ai na kirawa ne ai na daitu na kola masa kira yana nufin wa huwa da'ini wanda aka kira shi lakin al-awwal sai dai na farko fi ma yabdu abun da fi bayyana li ta'amulati bi wadi saboda yanda na lura da yadda abubuwan suke na fi ganin cewa na farkon nan shine ma'anansa allati istaqdamatil kalima fiha adaq wa ammu yace wanda wannan kalma aka fi amfani da ita kuma yafi gamewa shine cewar idan aka ce annida ana nufin a kwala wa mutum kira amma kuma shi addu'a baya nufin a kwala wa mutum kira yace ba dole bane ya kasance la yakunu illa bi raf'is sauti bima lahu ma'ana shi annida wani yanayi ne wanda ba zai kasance ba sai an daga sauti yadda ma'anarsa take kenan to shi Allah tabaraka wa ta'ala addu'a ake yi masa ba kira kira ake masa irin kira yanda zaka kola wa mutum kira ba saboda haka da shi yake ga maka cewa idza talibta matlaban adimta kamar yadda muka ce shine abin da zaka fara nema shine Allah tabaraka wa ta'ala to yanayi da salon da zaka bi wajen neman Allah tabaraka ta'ala sai yake ga maka to yanayin kira din da neman da zaka yi wajen Allah to akwai yanayi guda biyu akwai kira da zaka yi wanda zaka yi kiran mutum da shi kace wane zo mana irin wannan kiran akwai kuma kira da zaka yi wanda kana kiran mutum amma kuma cikin ladabi cikin kaskantar da kai zaka kira shi ba irin wancan yanayin ba to saboda haka yace wannan kalma idan aka ce ma'anar a addu'a ana nufin annida ne ana nufin kola kira ne yace to shi kuma an san annida ma'anarsa kira ne wanda sai an daga sauti kafin a yi shi na sai an daga sauti kafin a yi irin wannan kira din to kuma ba wannan kiran ne yake so mutum yayi wa Allah tabaaraka wa ta'ala ba ana so ya masa kira ne kira na cikin kaskantar da kai da neman a wani abu a wajen Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya ce amma du'a fa huwa yakunu bi rafi sauti wa khafdihi yuqalu da'awtuhu min ba'idin wa da'awtu Allah fi nafsi wa la yuqalu nadaytuhu fi nafsi غير أن هذه الكلمة كأغلب المفردات العربية تطورت إلى معاني الاصطلاحي yace amma addu'a wanda ana magana akan kira ne to wannan kuma kira irin na addu'a yace fa huwa yakunu bi raf'i sauti wa qabdihi shi yana kasancewa da daga sauti da kuma sauke sautin yuqalu ana cewa da'awtuhu min ba'idin na kira shi yana nesa na kwala masa kira ko kuma ce da'awtu Allah fi nafsi na kira Allah tabaaraka ta'ala a cikin zuciyata wala yuqalu nadaitu fi nafsi amma ba a cewa na na kola masa kira a cikin zuciyata gaira anna hadhihi alkalima sai ce sai dai wannan kalma ka aglabil mufradat alarabiyya kaman sauran kalmomi ne daidaiku na larabci tatawwarat ila ma'ani istilahi tana hauhawa da har sai an sama mata ma'ana na istilahi me ake nufi da ita wato kalmar da muke magana akan ta shine maganan addu'a ko kuma nema amma a wajen Allah tabaaraka wataala sai yace to nema a wajen Allah tabaaraka wataala ko kiran Allah tabaaraka wataala ana yin sa da yanayi guda biyu ana yin sa da daga sauti sannan kuma ana yin sa da sauke sauti ba tare da an daga sauti ba za ka yi kiran Allah tabaraka ta'ala ka daga sautinka kowa ya ji a fili a bayyane kana kiran Allah tabaraka ta'ala kamar yadda hadisin hadisul qudsi yake ga mana cewar Allah yana cewa man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu min mala'in khairin min mala'ihi to kaga ashe akwai yanayin kira guda biyu akwai kira da zaka yi Allah tabaraka ta'ala haka a cikin zuciyarka a cikin sirri akwai kiran da za ka yi kuma ka daga sauti kana kiran Allah tabaraka wa ta'ala duwa na yin sa guda biyun nan to saboda haka sai ya ce a istilahi na larabci ne ba za a ce an kira mutum a cikin zuciya ba ba zai yi ka ce ka kira shi da zuciyanka ba a ina ga ba zai ji ba ko wani ina ta kiranka ba ka amsa ba sai ka ce a ban ji ba a da zuciya na ne nake kiranka hai ba zai ji ba ba zai ji ba amma shi Allah tabaraka wa ta'ala duk yanayin da kai duk wanda kai in dai a jarimin Allah tabaraka wa ta'ala ne to lalle Allah zai ji ka ko kai a bayyane ko kai a boye saboda haka sai ce wannan kalmar da ta addu'a har yanzu tana buƙatar a yi bayanin ta amma a wajen malamai me suke nufi idan suka ce addu'a nema kenan da shi yace idza talibta matlaban to abun neman addu'a ne Allah ne tabaraka wa ta'ala zaka fara nema ta yanda zaka nemi Allah tabaraka wa ta'ala kuma ta hanyar addu'a to sai yace to meye addu'a a wajen malamai a cikin istilahi me suke nufi idan suka ce addu'a sai ce a wajensu shi ne munajatun rabbi maulal karim bi kalamin jamil fihi itiraful munaji ala nafsihi bi zilli wal maskana wal ajadi wal iftiqar wal rabbi al munaji bil qudrati ala ita'i al matlubi wa daf'i al faqr wa ala jalbi al munafi' wa dar'i al madar ya ce a wajen malamai a istilahi idan aka ce addu'a roƙo ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala abinda ake nufi shine yace ganawa da ubangiji madaukakin nan mai girma da wasu kalmomi masu kyau yace a cikin ganawan fi itraful munaji a ciki akwai wato tabbatarwa na mai neman ganawa da Allah tabaraka wa ta'ala akan kansa cewar ya kaskantar da kansa ya mai da kansa ba komai ba sannan ya nuna kasawarsa sannan ya nuna bukatarsa wal rabbil munaji bil qudrati sannan da ubangijin nan da kake so ka gana da shi kake so ka kira shi nan kana nuna cewar yana da iko ala ita'il matlubi ya baka abin da kake nema wa daf'i faqri sannan ya kare maka kuma abin da baka so na talauci wa ala jalbil manafi sannan ka kudurta wa ranka kana cewar zai jawo maka amfani wa dar'il madar sannan kuma zai tare maka abu da zai cutar da kai saboda haka annabi abin da yake ga mana ma'anan nema a wajen Allah tabaaraka wa ta'ala wato addu'a yace ma'anarsa shine ganawa da Allah tabaaraka wa ta'ala Allah nan shine majibincin lamarinka mai girma ta ya zaka gana da shi yace bi kalamin jamil da wasu kalmomi kyawawa za ka tsara zantukanka idan ka zo kana roƙon Allah tabaraka wataala in kana so ka gana da Allah ba kowace iriyar kalma ake ɗaukowa ake saka ta a wannan wurin ba akwai wasu kalmomi keɓantattu wararru da aka ware su su ne ake so irinsu ne za ka ɗauko wanda a cikin karatun zai kawo mana su irinsu to irinsu ake so in za ka gana da Allah tabaraka wataala za ka roƙi Allah to irin waɗannan kalmomin za ka kawo bi kalamin jamil ce da kalmomi masu kyau kar ka yi munanan maganganu kai da kake so Allah ya karbi ya ji roƙonka ya ji kiran da kake masa saboda haka abu na farko a wajen mai nema wajen Allah tabaraka wa ta'ala shine ya kira Allah tabaraka wa ta'ala da kalmomi masu kyau da kalmomi masu kyau kar ya zama kowace iriyar kalma idan ta zo bakinsa zai iya faɗa kuma wai addu'a yake yi kaga akwai matsala in ya zama irin wannan addu'a yake yi ko kuma ya zama yana yin addu'a amma da izgilanci yake yi roƙon Allah yake amma izgilanci yake a cikin roƙonsa sai yana faɗan abun da ya san ba zai same shi ba sai sai yana faɗa a ciki ya Allah ka min kaza ka min kaza kuma ƙarya yake ya sani Allah ba zai masa ba amma sai yana yi to ba a son irin wannan addu'a sannan yace har yanzu nauyi a cikin addu'a abin da ake so mutum yayin zai roki Allah shine fi itiraful munaji ka tabbatar wa kanka kai mai yin addu'a da kasawarka kai kasheshe ne kai kaskancecce ne ba za ka iya yin komai ba ka tabbatar wa kanka da kasawa da kaskancinka sannan kuma da bukatuwarka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ka zo kake yin addu'a din kar ya zama kana yin addu'an kawai dai bari na yi ne kana daga hannunka kana addu'an kawai irin bari ka yin nan amma baka sa a ranka cewar kai kashashe ne kai kasancacce ne kai mabukaci ne ba ana so ya zama ka kaskantar da kanka lokacin da kake yin addu'an nan ka miƙa kanka wa Allah tabaraka wa ta'ala sannan yace wal rabbi munaji bil qudrati sannan shi Allah tabaraka wa ta'ala da kake ganawa da shi nan kake roƙon sannan kake nema a wajen sannan ka tabbatar masa da iko kasancewar ba wani mai iko sai Allah tabaraka ta'ala saboda haka lokacin da kake nema a wajen Allah to ka tabbatar da ikon Allah tabaraka ta'ala ba a wani ba ba a wani zaka tabbatar da ikon ba kuma kace kana roƙon Allah kafin ikon Allah ne zai jawo wani ya baka ko wani ya maka saboda haka kasancewar Allah ne mai iko ya bayar wa mai nema abin da yake nema lokacin da ka zo kake roƙon sa kana roƙan Allah wa kanka ne ko kuma kana roƙa wani ne Allah ya masa to ka sa wa zuciyarka cewa Allah ne mai yi Allah ne mai yi ba wani ba sannan wa daf'il faqr ka sa zuciyarka cewa Allah ne mai kare talauci lokacin da kake roƙon sa kar an baka addu'a na jalabi an ce ka ja arziki zai samu sai kana ta ja amma kana ganin kuma wani ne ba zai baka kuɗin fa in bai bayar ba akwai matsala ka yarda Allah ne kawai in yi gana ba za ka talauci ba ko ya baka ko kar ya baka sannan sai ce ka sa wa ranka cewar Allah tabaraka wataala shi yake bada amfani kuma shi yake tura cuta lokacin da ka zo kake roƙon sa haka ake so ka sa a cikin zuciyarka kar ya zama kana roƙon Allah tabaraka wataala kana nema wajen Allah tabaraka wataala amma kana ganin wani zai iya cutar da kai ko wani zai iya amfanar da kai a matsayinka na arifi masanin Allah kai ka wuce wajen ka san ba wanda yake sai Allah tabaraka wataala ba mai yi sai Allah tabaraka wataala saboda haka ba za ka dora masa cewar shine zai baka amfani ko kuma zai rage maka cuta ba yace wa qad yakunu hadha al-kalam al-munaji bihi bi uslubin ma'thur min al-wahyi al-ilahi al-kitab wa sunnah wa min as-salaf as-salih aw ma yushbihuhu wa yuhakihi min kalam al-munaji nafsuhu bi rabbih khaliyan min ma'ani al-fisqi wal-isyan yace har yanzu mai roƙon Allah mai nema wajen Allah tabaaraka wa ta'ala zai kasance shi mai son ganawa da Allah nan maganarsa ta kasance da salo wanda aka samo shi daga wahayi da ya zo daga wajen Allah tabaraka ta'ala shine alqur'ani ko kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama yace ko kuma wa min as-salaf salih ko kuma abinda magabata na kwarai suka kawo aw ma yushbihu ko abinda yake kama da shi ko kuma wa yuhakihi min kalamil munaji nafsuhu bi rabbih ko kuma abin da aka yi hikayansa daga mai ganawa da Allah tabaraka wa ta'ala da shi a cikin zuciyarsa khaliyan min ma'anil fiski kuma ya kasance ya kubuta da dukkan wani ma'ana na fasikanci wal isyan sannan da sabo ko da laifi to ana abin da yake so ya faɗa mana shine yanayi na mai nema a wajen Allah tabaraka wa ta'ala mai roƙon Allah zai kasance uslubin sa na kiran Allah tabaraka wa ta'ala na nema a wajen Allah nan da zai yi ya kasance wahayi ne wato alqur'ani ne zai roki Allah da shi zai roki Allah amma da qur'ani zai roki Allah tabaraka wa ta'ala saboda ai ba abinda zaka roki Allah da shi kamar abinda Allah ya ce maganar sa ce shine alqur'ani to saboda haka in zaka roki Allah ka roki Allah da Qur'ani shine gida na farko sannan bayan nan sai ka zo ka kuma sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wani irin roko ne Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi saboda haka shi alqur'ani yasa Allah yace shi alqur'anin nan wa shifaa'un lima fi suduri yana yaye dukkan wani damuwa dake cikin zuciyar nan adam saboda haka Allah ya kawo shi duk abin da kake so ga alqur'ani zai maka magani komai sai ka roki Allah da shi daga nan kuma sai sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi magana cikin irin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai ka dauka sai kai kaga yana gwada maka yadda ake neman roƙon Allah ne sannan yace daga nan kuma sai maganan bayin Allah salihai salafus salih sun roki Allah su ma to wani irin salo suka bi wani yanayi suka bi wajen roƙonsa sa ta ya suka roki Allah tabaraka wa ta'ala wani irin yanayi suka bi wajen roƙonsa to kai ma ɗauko kai koyi a ciki yace sannan ko kuma abin da suka yi ka kwaikwaye su irin kwatankwacin abin da suke yi saboda haka idan mutum yana so ya nema wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya roki Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya masa to abu na farko shine ya samu maganar Allah shi alqur'ani ya zama a ciki ne zai yi irin roƙonsa shine hanyarsa ta roƙo na farko bayan nan sai ya dauko sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi maganan addu'o'in da annabi yayi sai ya koyi a ciki bayan nan sai ya dauko na salafus salih bayan Allah salihai ya koyi a ciki ya suka roki Allah tabaraka wataala sai ka dauko sai ka koyi a ciki ya suka yi saboda su suka san irin yanayin maganar da ya kamata ka yi irin lafuzan da ya kamata ka furta cikin roƙonka shi yasa a farko maganar ne yace bi kalamin jamil da kalmomi masu kyau zaka kira kaga yanzu kai baka san wasu kalmomi masu kyau ba to saboda haka sai ka samo irin addu'an da suka yi sai kai ma kai sai kai ma kai idan ka samu alqur'ani ka samu hadisi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan sai ka samu kuma maganganun salafus salih kai koyi da su a ciki kaga nan idan kai batijani ne kana wurin shi a batijani radiyallahu anhu kaga kana da kayan aikin ka na addu'a ba wata wahalar da zaka sha kana da su an ce shehu tijani radiyallahu anhu azab wal awrat din nan gaba ɗayan sa shine lazimin shehu na rana ɗaya kawai a rana ɗaya yake karanta shi duka duk yake karantawa azab wal awrat din dukan sa wannan littafin to kaga kana da shi kaji kaji yanda ake yabon Allah tabaraka wataala yanda ake masa kirarin da ya kamata yanda za a ji amma ba a yin addu'a da kai wato ma'ana yanzu addu'o'in da aka ce ka karba ka yin nan daga kan abin da ya kama na alqur'ani na hadisa ne sallallahu alaihi wasallam na salabu sale dai ba kawai ka ji yanzu ka je ka bude qur'ani ka ce nan ina ga wannan sura ne tana kama da abu kaza bari in kama ne tai ko kuma waɗannan addu'o'i ai an ce annabi yana yin su kaza kaza sai ka kama kai tai a an ce shi wai shi tijani azabul a rana ɗaya yake ni ma bari in dauka kawai na yin sa rana ɗaya ai jawara ma in kai kafa kaza kawai bari na kama sai kama kai tai a ba a yin haka sai ka nemi izini sai ka je ka nemi izini a baka izinin da za ka zauna a ce to ga abin da za ka biya saboda shi wanda zai baka izinin zai duba ruhinka da zuciyanka ya ga cewar yanzu rankan nan ba zai iya wuce ba zai iya jan abu iri kaza ba ba zai wuce nan ba saboda haka sai a baka ce to ka karanta iya nan akwai addu'ar da ba za a baka ma sai shekarun ka sun kai akwai na shekaru ma wanda yake shekarun ka ba su kai wannan wajen ba ba za a baka ka karanta su saboda haka za ka gani ko a cikin azab wal awrat din ana cewa to wannan kuma sai an maka izini wannan sai ka nemi izini to saboda kaga addu'an ma na salafu salih din idan ka samu to kuma balle gangaro gidan Shehu Ibrahim kuma radiyallahu anhu sahibul faidati shi ma gashi nan akwai addu'o'i kaca kaca da ake yi kaga dai ka samu kayan aiki na roƙon Allah tabaraka ta'ala ko abin da ya kama da wannan sannan sai baka wani sharadi idan kana so Allah ya karbi addu'anka ko ya karbi bukatarka abin da kake nema yace kaliyan min al-ma'ani al-fisqi wal isyan ya kasance ka kubuta daga dukkan wani abu mai kama da fasikanci da kuma sabon Allah tabaaraka wa ta'ala idan zaka roki Allah idan dai za a samu fasikanci a wajenka a samu sabon Allah tabaaraka wa ta'ala a wajenka ko saukoki kake a rana to bukatan ba zai biya ba duk abin da aka baka na addu'a kace kaje kai ta ja ba zai biya ba ka ja amma jan nan bai hana ka wato abin da kake ja ko addu'an da kake yin nan ba ta hana ka fasikanci ba fasikanci a ma'anansa na shari'a da da amanansa na haƙiƙa amanansa na shari'a shine mu ce kana roƙon Allah kana nema wajen Allah tabaraka ta'ala amma duk abin da Allah ya haramta kana yi kana shan giya Allah ya kiyaye kana luwadi kana zina kana irin waɗannan abubuwa munana manya-manyan manya-manyan kaba'ir kana yin su sannan ka dawo saga'ir kananan ma kana yi baka fasa kowanne ba ciki kana gulma kana ƙarya kana zagin mutane kana cin naman su kana hassada kana duk kana yi kuma kana ta addu'a wai to bi kake zuwa yi ba za a yi ba ba za a maka ba dole sai ka kubuta daga fasikanci kowane iri to idan ka shiga magana hakika kuma ya zama cewar ba ruwanka ma da ganin wasu halittu cewar za su iya yin wani tasiri balle har ka hau kan sha'anin su ba ruwanka da sha'anin su sha'anin Allah ne ya dame ka to ba su zo cikin zuciyar ka ma balle su tsaya maka balle su dame ka balle kuma ka je kusa da fasikanci ko kusa da shi ba za ka iya zuwa ba saboda ka zama bawan Allah na gari ba za ka iya iya zuwa kusa da fasikanci ba saboda shi wanda ya zama bawan Allah fa abinda abraru suke yi kai a wajenka kana gani fa yanzu na fila na bilbili ba iyaka wuri dai ba iyaka mine ne kai kana kana gogari to shi muqarrabu wanda yake shi yana yana kusa da Allah tabaraka wataala aikin naka wajen su yana ganin sabo ne ba hasanatul abrar sayyiatul muqarrabi kyawawan ayyuka na abraru masu biyayya to a cikin waɗanda suka tafi cikin Allah tabaraka wataala su kuma wannan aikin naka so a wajensu shine ma sabon saboda me ka kanka a cikin aikin cabbe ai yanzu ni ba wasa fa wuri na salati annabi salatul fatin na dubu kaza nake yin gari waye to su a wajensu ko a zuciyarka ka faɗa aiki ya lalace ba ka gaya wani ba a zuciyarka ka ka gaya wa zuciyarka ku ta din da ita ta dan ji daɗi haba ana zai kusa da zama wa Allah shi kenan su kan daga nan ma ka faɗi to kaga balle ma a ce wai har an zo maganar fasikanci babu ko kusa da wannan wajen ba za ka je ba aikin ka mai kyawu ma kullum kana kukan ba karɓa ba bai kyau bai kyau ba kullum haka kake kawai ba za ka taɓa ji a ranka cewar yau kai yau na zama bawan Allah ba ko kuma kai ni fa yanzu na fara hawa wani waje su ba sa ji kullum gani yake shi fa babu shi bai komai ba har yanzu to irin wannan ne zaka ce kuma irinsa ne zaka ce yanzu zai ce maka wai da namiji da mace duk ɗaya ne ya ce a yi zina a sha giya a yi menene duk an gane shi ne zai irin wani abu ai kusa da wajen ma ba zai je ba shi da yake shuhudin Allah tabaraka ta'ala a cikin kowane motsinsa duk abin da zai same shi ba sai ya tunanin Allah a cikin abu idan ka zama bawan Allah fa ba yadda za a yi fasikanci kowane iri ne ya zo cikin zuciyarka ba zai zo ba an ji shehu Ibrahim radiyallahu anhu wani bawan Allah yana kin shehu radiyallahu anhu baya son shehu Ibrahim makin shehu ne kowa ya sani kuma shehu bai daina kyautata masa ba yana kyautata masa yana kyautata masa kullum makiyinsa ne amma bai daina kyautata masa ba yana kyautata masa kowane lokaci yana aika masa hadiya yana aika masa abubuwa sai aka ce wannan bawan Allah ya rasu da aka ce ya rasu aka zo ga Shehu Ibrahim aka ce wannan mutumin ya rasu Shehu Ibrahim sai ya ce alhamdulillah sai suka ce ai akramaka Allah da mun makiyinka ne kaza kaza kaza kaza sai ya ce ni fa alhamdulillah da na faɗa ba ni kuke faɗa ne na faɗa ba da nace alhamdulillah nan na duba ne na zaga cikin zuciyana na ga ban taba jin kinsa ko sau ɗaya ba a cikin zuciyata shi ne na ce alhamdulillah amma yanzu kana batijja ne kana ɗan faila baka da maƙiyi sai ɗan uwanka ɗan ɗariƙa wanda kuke wazifa tare da shi shi kake so a ce yau ya halaka shi kake so a ce yau wani abu ya same shi kai murna ka ji daɗi kuma ka ce za ka je ka roƙi Allah Allah biya maka bukata a Allah ba zai biya bukatanka ba saboda haka ya zama babu alaman fasikanci a tare da kai ko babu sabon Allah ta kowane bangare a wajenka ta kowane bangare ba za a same ka cikin sabon Allah ba yake yake ji gaya mana cewa fa in qulta da'utullaha aw ad'uhu fa innaka ta'ni najaituhu fi at-tadarru wa at-tazallul taliban minhu qada'u hajatin min al-hawa'ij aw kashfu hammin min al-humum aw jalb an-naf'i wa daf'i ad-darar mutayaqqinan an yastajiba da'wati fa innahu la yumhalu munajihi bila takrimin bil ijabati فقد قال وهو أصدق القائلين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فقال تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داكرين وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء yace mana idan kace ka kira Allah tabaaraka wa ta'ala kamar yadda shi yace idza talibta matlaban adimta dinnan idan kana neman abun nema to abun neman ka shine Allah tabaaraka wa ta'ala to yace idan kace ka kira Allah ko kuma kana so ka gana da Allah kana nufin kana so ka kai munajati da Allah tabaaraka wa ta'ala ne amma cikin kaskantar da kai tadarru wa tazallul da sauke kanka sannan taliban minhu qada'ul haja kana neman Allah ya biya maka bukata daga cikin bukatunka ko kuma au kashfi hammin min alhumum ko Allah yaye maka wani bakin ciki daga cikin bakin cikin da yake damunka au jalabi naf'in ko kana neman Allah ya baka wani amfani wa dafi dararin ko kuma Allah ya tunkude maka wani abu da zai cutar da kai yace mutayaqinan an yastajiba da'awati ka samu yaqini cewa Allah zai amsa maka fa innahu la yumhal munajihi bila takrimin bil ijabati lalle Allah tabaraka ta'ala baya barin wanda yaje ganawa da shi bai dawo da biyan bukata ba sai ya karrama shi da amsa roƙon da ya masa fakar kala lalle Allah tabaraka ta'ala ya fada wa huwa asdaqul qa'ilina kuma shine mafi gaskiyan masu fadi yake cewa wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib lalle idan bayina suka tambaye ka a game da ni to ga musu ni ina kusa da su ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni wa qala ta'ala Allah tabaaraka ta'ala yace wa qala rabbukum du'uni astajib lakum Allah tabaaraka ta'ala yace ya ku bayina ku kira ni zan amsa muku innal ladzina yastakbiru an ibadati lalle wanda suke girman kai akan bauta mini min ibada sai yadkhuluna jahannama zakirin za su shiga jahannama za su shiga wutan jahannama a cikin ta za su dawwama kenan Allah ya kiyaye wakala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce amma yujibul mutarra idza da'ahu wane ne yake amsa wa wanda ya shiga matsi idan ya kira shi wa yakshifu su'a kuma yake yaye mummunan abu shine Allah tabaaraka wa ta'ala to anan wajen abinda ake so a ga mana har yanzu dai idan zaka roki Allah tabaaraka wa ta'ala tunda shehu ya ce idan zaka yi roko iza qalibta matlaban adimta idan kana neman abun nema to a wajen wanda zaka nema a wajen Allah ne to ana ga maka salon yanda zaka roki Allah yace mai roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dolensa ya kasance cikin kaskantar da kansa sannan kuma dukkan bukatunsa ya mika wa Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah shi zai yaye masa dukkan wata damuwarsa dukkan wani bakin cikin da ya dame shi sannan Allah shi zai jawo masa amfani shi zai ture masa duka abin da zai cutar da shi yace idan kana so amshi addu'anka ya kasance kana da yaqini a zuciyarka cewa Allah zai amsa maka yace ka sani fa Allah tabaaraka wa ta'ala baya barin mai roƙon sa bai karrama shi da amsawa ba wani ma wanda ba Allah tabaaraka wa ta'ala ba idan kaje kana roƙon sa idan dai karimi ne to zai karrama kai maka wani abu ya biya maka bukata balle Allah tabaaraka wa ta'ala wani ma haka kawai zai biya maka bukata balle Allah tabaraka wataala kuma Allah tabaraka wataala ya gaya mana cewa wai za su wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib ya rasulullah idan bayi na suka tambaye ka game da ni ka gaya musu ina kusa da su ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni to waye zaka tafi kana nema a wajen sa bayan ga Allah tabaraka wataala kamar Allah tabaraka wataala ka roƙa a wajen Allah tabaraka wataala duk abin da kake nema ka nema a wajen Allah Allah zai baka sai Allah baka Allah yana amsa kiran mai kira idan ya kira shi amma me ake nema ka samu yaqini cikin kiranka kar kana roƙon Allah amma kuma zuciya tana wani waje kai dai wannan roƙon da kake kawai kana yi ne kana ganin ba roƙon bane zai jawo ka samu ba ana so mai roƙon Allah ya samu yaqini a cikin zuciyarsa ya san cewa Allah tabaraka ta'ala yana kusa da shi zai amsa masa zai amsa masa idan ya roke shi sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce Allah tabaraka ta'ala na cewa ku kira ni zan amsa muku ku roƙe ni zan amsa muku lalle waɗanda suke girman kai cikin roƙo na cikin ibadata to anan ana nufin ibadar shine roƙon Allah idan mutum ya zama baya roƙon Allah tabaraka ta'ala to wuta ne za ta zama sakamakon sa saboda me yayi karamar shirka ya yi shirkun kafiyun yana ganin mutane ne za su masa ba Allah tabaraka ta'ala ba ka roki Allah ya biya maka bukatu ba ka tsaya akan jama'a ka ce lalle su za su biya maka ba idan kana da bukata a wajen mutum to koma ka zauna ka roki Allah sai mutumin ya zo yayi in ka roki Allah sai mutumin ya zo maka ba ka zauna ka dage da roko a wajensa ba to saboda haka nan ana gaya mana cewa idan mutum zai yi roko ya roki Allah tabaraka ta'ala idan kana batijja ne kana dan failin shehu ibrahim radiyallahu anhu an fi so duk damuwarka ka mika ta wa Allah tabaaraka wa ta'ala ba ka je wajen wani ka tsuguna kana ta fadanci a can ba a'a ka je ka roki Allah in ka roki Allah wani dole sa zai taso ya zo ya biya maka bukata Allah zai umurce shi dole sa bai sani ba shi ma dole sa zai taso ya zo biya maka bukata amma ka samu sanin Allah tabaaraka wa ta'ala kana da kusanci da Allah amma ka koma ka ji kana kaskantar da kanka kana faduwa a gaban wanda zaka fadi shine Allah tabaaraka wa ta'ala shine zaka nema a wurin sa in ka nema sai Allah ya biya maka bukatanka sannan Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su wane ne yake amsawa mabukaci idan ya kira shi wane ne kuma yake yaye mummunan abu idan ya samu mutum shine Allah tabaaraka wa ta'ala to wannan aya maulan mu shehu mushek tsari sun buci radiyallahu anhu yana bada wata kissa yace akwai wani mutum a jeji yan fashi suka kama shi suka ce ba abin da za a yi sai su kashe shi kawai kashe shi za su za su kashe shi babu makawa yace in dukiya ne zai bayar suka ce ba sa bukata su kawai kisa kashe shi kawai za su yi sai yace to da Allah ina so ku min abu daya ku bani dama na yi nafila raka'a biyu bayan na duk abin da za a yi sai a yi suka zare makamansu suka ce to kai kai ka gama shikenan ya yi nafila raka'a biyu yana yi sai ya karanta wannan aya amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su kawai sai ya karanta hakan nan yana shafawa sai ga wasu mutane sun bullo ba a san ma daga ina suke ba suka zo suka kakkashe waɗannan mutanen da za su kashe shi to saboda haka shi yake cewa duk mutum duk matsin da ka fada idan ka karanta wannan aya Allah tabaraka ta'ala zai fidda kai amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su idan ka karanta wannan to Allah zai fidda kai duk matsin da ka fada ciki amma abin da ake nema shine ka samu yaqini lokacin da kake biyawa shine inda ake yake ka samu yaqini lokacin da kake karantawa sannan shi yana cewa ko an zo za a kashe ka ne nan ba irin yan fashin yan masu kaman nan da suke yi idan kai irin waɗannan addu'o'i haka za su haƙura su barka amma shi sharaɗin roƙon Allah tabaraka wata'ala shine a samu yaƙini a cikin zuciyarka kai mai roƙon kada zama kana kiran kuma kana kaman ba za a iya baka ba sannan yake ce mana wal habibul mustafa sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa sadiqul masduq ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa biha ismun ولا قضيئة رحم إلا أعطاه الله بها إهدى ثلاثين إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدكرها في الآخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها قالوا إذا نقصر قال الله أكثر bayan ya kawo wannan ayoyi sai ce kuma masoyi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana faɗa mana kuma shine mafi gaskiya a cikin masu magana yana cewa ma min muslimin ba wani musulmi yad'u bid'awatin wanda zai roki Allah da wani roko laysa biha ismun a cikin wannan roƙon nasa da yayi babu sabon Allah tabaaraka ta'ala wala qati'ata rahimin kuma babu yanke zumunci illa atahu Allah biha ihda salasin har sai Allah tabaaraka ta'ala ya bashi ɗayan abubuwa guda uku imma an yu'ajjila lahu da'watahu in ma dai Allah tabaraka ta'ala ya jinkirta ya gaggauta masa bukatar tasa a biya masa ita nan take wa in ma an yadda kira fil akhirati ko kuma a jira masa ita a tanadar masa ita a lahira wa in ma an yadfa anhu min as-su'i mislaha ko kuma a tunkude masa kwatankwacinta na daga wani mummunan abu qalu sai suka ce idan naksir lalle zamu yawaita yi kenan qala sai ya ce Allahu akbar Allah tabaraka ta'ala ya fi ku yawa duk yawaita wanda za ku yi to anan wajen ya kawo mana hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake magana a cikin roƙon Allah idan zaka roki Allah kamar yadda shehu yace me nema idan zan zai nema idza talibta matlaban adimta to abun neman naka shine Allah tabaraka ta'ala to idan zaka nema wajen Allah Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ba wani musulmi da zai roƙi Allah da wani roƙo idan dai ba sabon Allah ya roƙa ba ko ba yanke zumunci ya roƙa ba sai Allah biya masa bukatansa in ya roƙi Allah Allah ya biya masa in dai ba ya roƙon nan ne da sabo ba kamar yadda makaranta kwanakin baya ba sabon Allah bane cikin roƙonsa an ce masa ya je taka Qur'ani yayi addu'a sai ya taka yayi ko kuma ya je ya samu ne je ya saka Qur'ani a cikin jini sai yayi ko a bashi wata laya a ce je sa akan kabari ya je ya saka wani abu ne ka kawa da irin wannan wanda akwai sabon Allah a ciki ba irin wannan yayi ba sannan kuma ba yana roƙon ne dan yanke zumunci ba kai ne wani ya takura maka sai ka je a baka tabbari da ko alamtar kaifa ka bubbuga maza ko kai ta biyawa kai Allah halaka shi Allah yi menene kuma wata ilma banka ne wata iliyayanka ne wata ilwa dan uwanka ne ka kana so ka yanke zumunci kenan to wannan irin wannan addu'a Allah ba zai amsa ba Allah ba zai amsa irin wannan addu'ar naka ba amma in dai ba abu biyun nan ba sabon Allah a ciki ba yanke zumunci a ciki to Allah ya biya maka bukata ya biya kasa anan magana take Allah ya biya bukata mu kuma muna da sauri muna da gaggawa da wuri idan mutum ya addu'a ya ja ya ja yayi kwana biyu ya ji shi zai ce kai in ko wajen malami ya je malamin ya zai ce kai malamin nan bai yi addu'ar nan ba har yanzu shiru ba abun da ya canja saboda shi dan adam gaggawa ne da shi shi kawai yanzu yake zo a gama yanzu yanzu nan to kuma in ka roki Allah abu uku ne a cikin abu uku nan za maka daya imma an yu'ajjila lahu da'watahu ko a jinkirta maka a gaggauta maka kai kana roƙon Allah Allah biya maka bukata a lokacin take yanke kana roƙon Allah sai Allah biya ta wajen sufi masanin Allah tabaraka wataala idan aka biya bukatan nan ma ya san wata jarabawar ne shi aka zai dauka yana roƙon Allah in aka biya sai ya ce kai to mun fada wani imtihanin sabo kuma yanzu ka muna addu'a ake biya to a lalle mun shiga mun shiga jarabawa sabuwa shi a wajensa ana amsawa ma an shiga imtihani kuma du an shiga jarabawa in an gaggauta cikin addu'a saboda Allah zai amsa maka ne ya gaya zaka zama zaka zauna tare da shi ne ka cigaba da zama tare da Allah bayan ya amsa maka ko kuma yanzu da mun duk zikirin du tilawan du karatun bukatan nan kake jira ta biya tana biya ka tattare ka zubar kaga an biya dan a jarraba ka ga zaka yi an biya bukatu shi bawon Allah ana so ya zama yana tarayya da Allah tabaraka wa ta'ala ko an biya ko ba a biya ba ko an masa ko ba a masa ba shi dan Allah yake yi Allah ya sani Allah ne a gabansa ba ruwansa da an biya ko ba biya ba in an biya ba zai sa saboda an biya yayi loko loko ba in ba a biya ba ba zai sa saboda ba a biya ba zai ƙara himma babu yana nan a yadda yake ba zai fasa ba saboda haka idan an biya bukatar zai zama jarabawa sannan kuma shine halin nan da za a maka in ka roki Allah ko a biya maka bukatan tashi ɗaya cikin gaggawa wai ma yadda kira fil akhirati ko kuma aje maka da sai gaje lahira kai addu'o'in ka masu yawa kai abubuwa da yawa zikirorin nan salatul fatin nan kai miliyoyi wata kila kai zibar nan da yawa ka tara abunka amma kai kullun kana cewa ka ni ho ina ta abun nan har yanzu ba ni ho ban ga koyo ba ya ne ne ga wata kila an aje maka ne a can an tara maka shi a lahira sai ka je idan aka bude ka gani an ce dukkan bayin Allah idan an tafi lahirar nan ka yi aikin alheri Allah ya karba a ce wannan ayi shi ne addu'o'in da kai ta yin nan wanda ba ga biyan bukatar nan ba ga suna sai ka ce kai ni da ma biyu addu'o'in da na yi ba biya ba ma haka za ka ci sai ka ce da duk addu'an da kai ma an ajiye ta kawai ba sai an biya maka ba shi ne Allah ta hadar maka ta lahira ko kuma maka yaya wa imma an yarfa anhu min as-su'i mislaha ko kuma Allah ya kare maka wani abu mummuna kwatankwacin wannan abun da ka roka kana ta roƙon Allah kan wata bukata kai ka dage a wurin kai sai wannan bukata kake zuwa biya kuma Allah ya duba ga ga wani abu da zai cutar da kai sai Allah ya dauke wancan din sai bai zai biya maka wannan bukatan ba sai ka ce a addu'a nan kan mun yi ai mun yi addu'a amma ina ba mu ga komai ba ba abin da kuka gani wata ke kuma wani abu ne ya tinkaro ka don wannan addu'an da kai sai Allah ya dage abu ya kare maka abu saboda addu'an da kai kai kuma kana nan kana cewa kai kai addu'a ba biya ba ba biya maka bukata ba to saboda haka duk yanayin da Allah ya maka ka karba ka yadda da Allah tabaraka wataala a cikin kowanne sai sahabban Islam sallallahu suka ce to ashe za mu yi ta yawaita addu'a kuma ashe za mu yi ta yi in dai haka ne in dai mutum ya addu'a ɗaya uku za a masa ko a gaggauta amsa masa ko a aje masa a lahira ko a ture masa wani sharri suka ce ashe za mu ta addu'a ba za mu tsaya ba za mu yi da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya fi ku duk abin da za ku yi Allah tabaraka wa ta'ala nasa ya fi naku ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin duk abin da yake wajen ku kararre ne zai kare na wajen Allah shine da wumin saboda haka kai da yawa shi yasa Allah wajen zikirin sa yace ya ayyuha allazina amanu zkurullaha zikran kaseeran ko ambaci Allah da yawa waye san ambaton Allah kashin sa yawan sa ba wanda ya sani saboda ka duk yanda kai kana kai da yawa baka yi ba kai kawai ka roki Allah da yawa kai roko da yawa saboda a tara maka idan ka je lahiran nan ka ga gashi nan in a duniyar ne a tuwe maka sharrin da yawa nan ba ko kuma a gaggauta cikin biya maka bukata to saboda haka idan ne neman da kake a wajen Allah ne tunda shi ya ce idan zaka nema to shi Allah shi sani zamu haka bidin ya fada idza talibta matlaban adinta idan ka nemi abun nema ka rasa fa ghayruhu yadri wa ma daraita Allah tabaaraka ta'ala shi san cutan wannan abun da ka nema kai baka sani ba yadfa'u ma yadurru lurfan minhu Allah sai ya ture abun da zai cutar da kai saboda tausasawa a wajensa saboda tausasawansa ne ga abun da cutar da kai kaje kana ta addu'a kana ta addu'a ba biya bukatan ba amma sai fasa abun da aka yi niyya kai kuma sai ka dawo kana tuhuman Allah kuma la tattahi man ilahana fatuqsala shi yace karka karka tuhumi Allah tabaraka taala sai ka tabe ni fa yanzu nayi addu'o'i nayi kaza kaza na sa suwa ne ma sun yi an yi ka an yi an yi amma yanzu ba komai ba ai komai ba kuma to wata gil an ture maka ne wani abu wanda zai cutar da kai to saboda haka ana so mutum ya tawo gon Allah tabaraka taala kar yayi wasa a ciki sannan sai yake gaya mana cewa roƙo a wajen Allah har yanzu yana da anasir yana da asalolinsa asaloli guda hudu ne da su ne asalin idan mutum zai roki Allah sai an same su usul din yadda za a yi kai roko sai an samu abubuwa guda hudun nan waɗannan abubuwa guda hudu da su zaka roki Allah tabaraka ta'ala na ɗaya shine mai roƙon kansa shi bawan kenan sai an same shi sannan na biyu abin da yake nema na uku wanda yake nema a wajensa na hudu maganar da za ta jawo ko addu'an da zai yi Allah biya masa abin da yake so da to wadannan alasirin guda hudu sune asalin abin da mutum sai da su kafin addu'a ta zo to zai yi bayani tukunna maka ji shin kai din mai roƙon ne ko kuwa tunda na ɗaya dai shine mai roƙon to shin kai ka taka matsayin mai roƙo wata ke kana ta roƙon Allah ba kuma baka baka cika ma baka cika ma zama mai roƙon ba kana roƙon Allah ma ko baka cika roƙon ba watakila baka zama mai roƙon ba ma saboda roƙon Allah koyon sa ake yi ai sai ka koyi roƙon Allah mai roƙo a wajen mutane ma haka ba haka kawai yake yi ba ko maroƙi haka kawai yake koyon roƙon ne ina ga sai an koya masa ko to sai wajen Allah ne kawai sai ka roƙe shi haka kawai baka koya ba shi ma roƙon sai an koya maka ka zama maroƙin maroƙin Allah tabaraka ta'ala sai ka koya sai ka koya zai mana bayanin yaya yaya ake roƙon Allah ya za ka zama maroƙi a wajen Allah yadda za ka roƙe shi har ya ji roƙon naka sannan zai gaya mana abin da za ka neman ba abin da za ka neman zai faɗa mana sannan ka san waye kake nema a wajensa zai mana bayanin wannan sannan kuma da miye kuma za ka roƙa wasu maganganu ne za ka iya yi ina ga insha Allah za mu tsaya nan idan muka dawo za a yi bayanin waɗannan abubuwa guda hudu wanda su ne ginshiƙin roƙo roƙon wa roƙon Allah tabaraka wa ta'ala idan zaka roki Allah kamar yadda shi yace iza talibta matlaban idan zaka nemi abun nema to anan magana da ake shine abun neman ka shine Allah tabaaraka ta'ala to Allah nan da zaka roke shi ka nema a wajensa to kai mai roƙon wane ne kai mi kake nema wa kake roka da mi kake roƙon sa to waɗannan sune insha Allah abin da zamu karanta in Allah ya dawo da mu abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu gane abin da shin yake so mu gane a cikin waɗannan baituka nasa masu albarka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da mu'jizarsa albarkacin shehu Tijani da karamarsa albarkacin shehu Ibrahim da faidarsa albarkacin alqur'ani da ayoyinsa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima umlik wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين